إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddar haɗuwarmu a markazu ahalu suna jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata sha biyar ga watan safar hijira shekarar dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da sha biyar kin ga wata na sha ɗaya dubu biyu da goma sha shida a bayan mun kawo ƙarshen kitabu zaka kinan sha Allah yanzu za mu shiga kitabul hajj kitab an ce kitab wanda an sa a ƙalƙashin shi akwai babuna daban-daban nan da yake dukkan abin da yake da alaƙa da hajji kitabul hajji mun za mu ji bayanai daban-daban akan mas'alar abin da yake da alaƙa da hajji yanwa idan mun ce hajji wani abu ne sananne ɗaya daga cikin rukunan musulunci wanda kayan musulunci ibada ce wadda tun annabi ibrahim a.s. lokacin da ya gina ka'aba bayan ya kare ginin ka'aba an mai umarnin cewa wa zunfin nas bilhaj ya tukar jalin walakul tamir zuwa na ƙashen bayanin wannan wannan shine asalin kenan hajji annabi ibrahim a.s. shi ya fara aikin haji da dukkan wasu magana arafa magana mina magana jiwa duk abin da aiki na aikin haji abu ne tun annabi ibrahim alaihissalam manzan allah sallallahu kan shi da ya zo jaddada abin da ibrahim ne ya bari da kan shi sallama shi ma tajdidi ne ya yi kayan ma ya zo a garin makka ana aikin haji kayan manzan allah ya zo bayan ya zo kayan ma ya ci makka ga mushrikai ga musulmi a aikin haji haji ake zawo a yi haji a shekara a watan zulhijja kuma duk wannan kwanakin wani watan zulhijja takwas wani yamin tarwiya duka abu ne wanda dama ana yin shi in kadiba ruwa sun tabbata manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da shi aikin haji da sahabbai za a kama hanya ta arfa akan hanya da sun daji na duwatsu haka sai rinka cewa sahabbai kun ga wannan hanya ta nan annabuwa ne ya zo tana annabi musa ya zo da doki da raƙumi aure kima ita mai kala kaza tana annabi yunus ya biyo tana annabi wane ya biyo iya gwada masu haɓai ta hanyar da annaba suka biyo suka zo aikin haji kina abu ne ba shi hara ba kuma haka idan akwai masallaci masajid hif da yake nan kusan wajen jama'a wanda ya aikin haji masallaci wanda ke kusan wani jiwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan masallacin annabi 70 suka yi sallah a cikin shi sun zo aikin haji annabi 70 kenan ba abu ne ba wanda ko mu muka hara annabi sallallahu alaihi wasallam zawwa ya ci gaba da ya jaddada akan tauhidi kurum sai aka ce hajjin ban kwana hajjin tauhidi na annabi sallallahu alaihi wasallam an waye gari ga musulmi an ci makka makka a karkashin musulmi amma an zo aikin haji ga mushrikai ga musulmi a hinin a wurin mina ga musulmi ga mushrikai a hinin arfa a zo ga musulmi ga kawo shirkai a tawafi sai a haji ta takwas ce shekara ta takwas ce na ga wanda alamar daga ita ta tara ce kayan zamce ta tara ce kayan ya zo aikin haji a ita ne aka aika bayan su sankon da bara'a aka zo annabi turu alayhi shela a cikin wurin aikin haji cewa daga bana kan wanda mushrikin da ya ƙara zawa aikin haji daga bana kan wanda ya ƙara tsawafin aikin Allah zin da duk ana yi kenan da mushrikai na zawa mata su zo maza su zo wani su yi zin wani haka dai ake irin jahiliya manzo Allah ya ci makka ma na yi a wani shekaban sarkar bara'a ne aka ce to daga bana an ƙare kuma aka sauka mana cewa dukkan ma mushriki kada wani ka mushrikin da ya kaza kusan ka'an ma aka yanke shigar dukkan mushriki cikin hurumin makka ta kwankinan bayan wannan shimuda ne an shela an sanar annabi sallallahu alaihi shine ya zo haji ta karshe da yayi ta ban kwana ai ana mata suna hajjin ban kwana kuma haji tauhid haji tauhid ta tauhidi ita ce aka yi da ba mushrikai a ciki ta farko wal musulmi kai suka fara yinta ba mushrikai a ciki kenan aikin hajji wani abu ne sananne annabi sallallahu alaihi ya zo ya jaddada shi kan yadda annabi ibrahim sallallahu alaihi ana yi shi ya kore abin da ake na shirka na talbiya ta shirka wannan shine kenan aka ce magana ta haji to yanzu kenan a wannan kitabul hajj sai zai fara da maganar maganar romo maganar romo da ake samun wancan fadala fadala ta haji fadar hajji da al'umara fadar hajji wal umara fadala ta hajji da umara ɗan wan sha Allah kamar yadda muka yi na sauran ibadodi a aikace mun yi tun daga wajen ɓangaren tahara mun yi magana arwalla a aikace taimama a aikace wanka a aikace muka shigo sallah muka yi aikace duka da kamar aka yi ta gawa duka aikace to ajin haji na da wahala ce ga amma insha Allah za mu yi ƙoƙarin kwatantawa duk da za mu ɗauki bayan mun ji mun karanci abin da yake na matsayin haijin da aikin haijin shala za mu zo mu yi bayani ko da misali za mu aje tabalo ne mu yi falankin tsarin wurin mu yi bayani wasu ke dai rukunan wanda su ne jigon aikin haji wanda idan mutum ya samu kun ya samu haji sauran abokan kwamfilmanin ciko ne da karin bayani sauran amma za mu bayani a jumurce aiki kaza da kaza da kaza in suka samu wannan aikin in kai wannan kurin ka zama alhaji kuma saura cikin karatu mutum sai bi insha Allah sauran bayanai masha Allah za mu dan gaskiya mun ayan wakin haji aiki ne wanda abu ne wanda wai ba yanda aka dauki abin ko ake kamma abin bana wanda ke bayuwa ko mai wahala wanda bayuwa abin da da yawa ta ba mutane wahala aikin hajji za a zo ana can manasukar hajji manasukar hajji aka yi manasukar hajji da sunan wa aikin manasukar hajji kurin ibada addu'a kun malamai wasu suka zo suka yi ta kurin hamar kurin addu'a addu'a ta harama iri-iri addu'a ta tahiya addu'a ta zawa maka addu'a ta tawafin warko tawafin biyu da wafi na uku suka cika littafi kurin da wa'addu'o'i babu ɗaya a cikin karantar da aikin haji wanda ta su suka shahara aka yi ta karanta mu alazai za a zo wai karantar da alazai aikin haji amma za a su kwamza kurin addu'a addu'a alhaji ya ce ta yi babu addu'a hajji hajjin ka ta yi tuko ne amma an cika abin ko addu'o'in da ba su da asali magana ke da ma addu'o'in da suke da asali ba su da wahala ce mutum ya kasa yansu da haka yana a takaice ke shi abin da kai ma aka dauki abin baiwa ne kaza kaza aka kukuta abin masha Allah za mu kokarin idan mu karanci abin da yake na ka'idodin sauransu za mu zo mu yi bayani a jumlace a cikin an awon gudan sha namu da muke da shi zan bayani akan ka'idodin da jigon manya-manyan wanda mutum in dai samu wannan kun insha Allah ya samu aikin haji insha Allah za mu insha Allah yanzu za mu tashi fadal hajji wal umara fadala da dan adam abinda yake zaburar da shi ya wani aiki iya tsammanin samun wani sakamako neman sakamakon aikin da za ka yi daga aikin ba abin za ba za ka yi ibada ce farilla ce amma kuma akwai lada na musamman akan yinta shi ne zai zai gaya maka don ya kwadatar da kai game da aikin hajji cema fadalu da hajji wal umara fadala kuma ce romo da ake samu idan aka yi aikin hajji da umara sai ya hara da ruwaya wadda imam bukhari ya roto musulum ya roto haka irin su imam turmizi haka imam nasai haka ibn majah ana abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة wannan ruwa ta abu huraira yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umaratu ila al'umara kaffaratu lima bainahuma yin umara kuma a sake wata idan kai wannan umara zuwa wannan ana ma kaffara na kurakurai da aka yi tsakanin wannan umara guda biyu nan yan wabanin sananne duk ya cikin al'adu a nan na alhazai sun je aikin haji za ka ga aje a dawo bayan mutum ya je ya yi tamattu'in shi ya ƙari aikin haji wani a ɗaya rana sai ya umara biyu masu aje masu aisha aje ɗauko kuma ra zanwa babana zanwa kakana ya ta yi lalle abin da ya gaji ba abin da ya yi wa aikin haji cikin abin da ke nan mara tushe kama wani abu ai ta wahala musul aisha kurum alhali da saka malamai da alkhairi malaman saudi inda kana ji dan da su laraba ne su larabci suke yi amma iya cikin bayani suke tawa mutane cikin darsan su wannan abin bai da asali kuma ba kan wahala zuwa dawa aje a tsawa ba bai da asali amma abin ya shahara saboda ana kamar wata fadala ce roma zaka samu ka tai ka ci umra ka dawo abinda aka ci aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi so daya aka samu aisha radiyallahu anha lokacin da ya zo aikin haji an samu aisha ta samu matsala an zo an shigo maka sai jini zo mata da ya shiga tana kuka sai gano matsalar ta ce aisha anufisti kini jini ne zo miki ta ce wallahi sallallahu tana kuwa ya ce wannan abu ne allah ya rubuta ma da hawa ya ce ki je ki dukkan abin da alhaji yake aje a yi da ke amma kada ki yi tawafi na ka'aba sai bayan an da an kare da bayan kin kare jini haka aka yi ya tana ga cewa sauran matan ka duka sun zo sun yi umara tamattu'i sun kare ni kuma in koma da haji bayan cewa kirani ne za ta yi kirani ne za ta yi ta ma akwai haji a koma cikin nata amma dai ta kunta ga sauran matan sun yi ita mai ba ta yi ba kenan kamar sun burta abin da shi ta tara mata hankali ya ce ki je ki da abin da ake na aikin alhaji ki je ki aka wuta da ita duk abin da ake na zuwa mina zuwa arfa a dawo a yi jiwa duk abin da ake na aikin haji komi da ita za a yi abin da kurin ba za ta yi ba tawafi na ka'aba ke tana ita wa an an dawo ma daga ta yi dan ta jiya ta je ta yi minarta ta yi jiwo ta yi arfarta ta dawo ta yi jiwa na kwanaki uku he ta zo in ta yi jira jini ya kare he ta yi ta yi tawafi ta sa a yi shi kira yi jan kare haka sha ta yi amma amma kama ai za su sallah da jini kai ma a yan hudu ya kai ma an ce ma sallah da jini kai ma ana magana wa ta sallah da jini ta aka yi ta je ta dukkan aikin da alhaji ke yi ba magana ya ka magana sallah wa duk musulmi ya san magana mace bata sallah mai haila ana bane sananne abu ne sananne ba magana duk da kasan mutane akwai masu ra'ayin naga a takaice dai kenan dukkan abin da jamda ana ne aiki na faratikin aikin haji zuwa mina zuwa arfa zuwa jiwa duk ta yi amma kar ta yi tsawafi to kai tun aka tsawafi kina za a sallah a takaice dai haka aka yi aka kare komi aisha radiyallahu anha bayan an kare ya ta mai magana ta zai rasulullah ta duka kowa zai koma da haji kuma ni mata ka sauran matan ka ni kuma gurin da haji ka ɗaya rasulullah ta saki abu annabi ce abdurrahman dan wanta ku je da ita ku ta yi can za ka tani miki ku je ta yi harama ta komo ta ta yi umarai to wani shi aka samu an ce annabi ya mata ka daina kwanta mata da hankali to an ce bayan wannan shi abdurrahman kin kan suka ji da shi bai ba umara ba kun ba wannan ba taba samun ba ita Aisha kin ta zo ko sauran mata annabi ba taba samun wata mace ba ta taba ta yi umara a aikin haji bayan umara ta farko ba samu ba wata mace ta yi ko shi manzo Allah ya yi a cikin ya zama a Makka yanzu bai taba zuwa ba yayin umara daga cikin Makka kinan wani wata kace ta musamman ta wakana kurin shi kenan amma ba magana kai yanzu ka dauke na abu kaida an ce a tsaye ba da muke cewa kololuwa matar da ta samu halin irin aisha wadda ta zo a cikin halin jini da niyya ta umara bata samu umara ba aka wuta aikin haji wannan suna ce ita ce yanzu za a iya mata iya dogara da magana aisha ita ma ta je ta yi umara bayan kare amma bayan wannan ba mai uzuri ka je ka ga umara kana dawowa babu shi a sunna manzo Allah bi ba an ce ba sahabin da ya je cikin sahabbai ko khalifofi ko sauran sahabbai ko sauran mata mummunai uwar mummunai mata mata annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ko kaga suna yi ko kaman ta suka shiga harkar su je ku gurin ka ta halaka je ka dawo gurin ka ta wahala umara guda abu ɗaya ne inda mutum daga makka tahiyya ta sake kama shi zai tafi madina ya hutu daga cikin hududukin makka ya je madina zai dawo to anan kenan ka bi ta mikati a nan kana idan nan nan wani abu da kai nan sabon tafiya ce nan sabon tafiya ce sabon bulaguro ne a nan kenan kana iya yin wata umara tana sabon tafiya ce kai ka wuta daga makka ka je a bulaguro ka dawo wannan kana iya yi amma ka wuta daga makka ka je ka dawo nan kilo uku ka dawo wannan gaskiya bai kware malamai sun yi bayani magabata hannun suna magana illa kawai mutane suna kan da mai romo mutane ga su rike ba ruwansu da hujja ma a takaice kenan nan iya karanta da kai da maganar ladan umara daga wannan umara zuwa wannan kuran kai inda ta kama a yi ta tana ma kafara na kurakurai da aka yi tsakaninsu sai ce wal hajjun mabaru laysa lahu jaza'un illa aljanna ita kuma haji lahiyayya hajjul mabaru wanda aka yi ta ba saban Allah ciki haji lahiyayya da aka ba saban Allah yace ba ta da wani sakamako a wajen Allah da zai ba mu ita illa tukuici a baka gidan aljanna shi ne kurin tukushinta shi ne alakwai ba kuma baka aljanna shi sakamakon hajji da aka yi ta ba saban Allah kenan lahiyar hajji wannan ruwa kenan wadda bukhari ya kawo musulmi ya kawo imam turmuzi imam nasa'i haka ibn majah wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala tabi'u bayna al-hajj wal umrah فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس لحجة مبرور ثواب إلا الجنة وانا رواية إمام الترمذي إمام النسائي الترمذي بن ماجه سنن وانا رواية dan da ya mun ga muku duk abin da kai dama abin da ya inganta ne ake magana hadisi imma sahihi imma hasan abin da ya tabbata Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ke cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce tabi'u bayan alhaji wal umara ku rinka bin bayan tsakanin haji da umara idan ku kun koma ku yi haji ku yi umara an samu dama a rika yi kenan da hali a rinka yin su a rinka zuwa haji da umara ya ce ga me fa'idar su ya ce fa'innahuma haji da umara yanfiyanu dhunuba wal faqr suna kore zunubi da talauci isa kiran masu kudi ta zuwa ga kwanar su masu kudi kiran allawa bar lahiya ta zuwa zuwa hajji da umara suna kore zunubi da talauci suna kore suna maganin talauci da zunubi ya ce suna kore zunubi da talauci kama yan filkiru khabatal hadida wa zahabul fidda kamar yanda mai ake cewa ziga-zigi ziga-zigi alkir wanda na abu haka wanda san abun wurin wajen makera ana sa wani abu wanda ake koka iska ana bu ana bu ana hura wuta ana kera kari ana narka kari to shi alkir wannan abu ziga-zigin kenan suna kore zunubi da talauci hajji da umara hajji da umra suna kore talauci da zunubi kamar yadda ziga-zigi ke kore khabasar hadid wa sahabul fidda menene an ana kira ko azurwa ko bakin karhi ko zinariya ai in aka narka karhi ko zina azurwa ai duk wani abu wanda misali ba karyan ba za a samu misali dutse ko karye daga cikin cikin woshi cikin inda yake ko azurwa ko zinariya in haka ɗauko su akwai wani garwayen ƙasa a jiki ana samun wani abu a ciki to aka sa aya makera da ake narka su haka me ake narka narka da ake dan a ware duk wani abin da yake bai tare da azurwal ko da abin da yake ba zinariya ba da abin da yake ba ƙarhe ba sai ware sai ka ƙarhe daban wancan kuma abu daban kenan sai ya raba su kenan anan abin da yake bayani kenan da haji da umara suna kore zunubi kamar yadda zika-ziki ke kore ƙazamta ta jikin ƙarhe da zinariya da azurba shine abinda yake sai yace karshe sai yake cewa walaysa li hajjatin mabruratin sawabun ila aljanna hajj karbabba ba ta da wani sakamako a wajen Allah illa ya baka gidan aljanna wake wanda Allah ya hore mu hajjul umra hake nan ga fadalata wanda Allah ya ba ya ji wani Allah ya ba kuma Allah bai dora maka dan wa akwai matsalar mutane haji ko haji ko umra hatta hajin kanta yadda ka san wannan ibada ta sallah azumi zakka da sauransu za ka mutum wai iya ko kaskantar da kanshi ko na abuwai sai ya je ya je wani mazi ciwo ba shi sai ya je a'a idan baka da halin ta ba ta hauka ba yadda maka hali ba ta zaka zaka ce hun zakka ko yanzu dan ka a ce ko na zakka hijja hun zakka ba zakka yadda ka san zakka ba ta hauta laka ba haka hajji ba ta hauta laka ba mar hali Allah bai dora maka ba inda hali ka je in ma ka tar ka tar hankalinka baka wata nakasa a rayuwarka baka wata nakasa a addininka in baka hali baka je ba amma ka samu alhamdulillah ka je ka amsa kiran Allah amma ka dauka wani abu ne na kaskanci ko na kasawa a addininka bai cika ba dan baka je haji ba a yanda ka san lokacin sallah in bi ba ba ta hauka ba haka haji in ba kuɗi ba ta hauka ba kaka tada kanka hankali ka je ka ce bashin da ya ƙaryinka ka shiga rigima da akwai da suke rigima su je sun je kurin a hali ne kurin an ba hali baka ciki kaka je ka kaskantar da kanka ko ka ɗoma kanka yau inda hali ne yadda ka san sallah da azumi azumi mara lafiya ba an ɗauke mishi haka zakka mara talaka bai hau ta haushi ba ita ma haji ba ta hau mara hali ba mai hali ta hau inda hali ya je latimkin kenan wannan ruwa ta ibn mas'ud ta tabbata mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu hali mana ku bi ku bayan gurka haji da umara domin fa'idar haji da umara suna kore zunubi kamar yanda suna kore zunubi da talauci kamar yanda ziga-zigi ke kore lalataccen ko kazamta karhi da zinariya da azurwa kuma haji karɓaɓɓa kenan lahiyayya ba ta da sakamako a wajen Allah da zai baka sai ya baka gidan aljanna wa ana bi hurairah radiyallahu an wa kamar ruwa da ake kawa Allah kullu Allah bi rahama ne suka hadisi ga kamta da ka busu ga busu yin shi amma ya san mun aiki ya tabbata ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam magana cewa wanda ya sallar asuba ya zamana yana ambatan Allah har rana ta hudo bayan ta hudo lokacin ulhayi ya raka bi ta wallaha sai ba shi ladan hajji da umara tun da kai ka zaka Allah ka gaisa ba Allah baka fara gida tun maka hali eh maka hali kuma ka ta kowa Allah ba ta wata kowa shi ta kowa shi ta rahama ta Allah akwai kowi da yawan samun aljanna Allah ya ba kowa gwalgwadon kowa ta shiga aljanna in wancan kai baka halin zuwa wancan to ga wata daban wata kowa da aka baka dama cewa ka zama na bayan sallah asuba ka rika yin azkar kana ambatan Allah har har rana ta hudo bayan ta hudo a samu misali minti 15 zuwa 20 kusan wallaha akwai masu kurakuran ya ce zama na bayan sallar asuba suna azkar daidai hudawar ranar tashi si nafila wani layi ne haramu ne an haramta nafila daidai hudawar rana abin da ke magana bayan rana ta hudo akalla ka sami minti sha biyar zuwa ishirin ken ta dago da annabi ya hana sallar daidai hudawar rana ya cikin lokacin da aka haramta sallah ya ce lokacin ibada ne ta masu bautar rana ta hudu tsakiya da hada wata an hana sallah kenan an so in ta hudu minti sha biyar zuwa ishirin zai misali a yanzu misali karye bakwai ba ishirin a yanzu zuwa misali ba kwata ya kai ta to an ce an kai wannan za a baka lalata da umara to ya baka ta yi ba maka zuwa wacce ana taimake mu a kai a guda mu din tsakanin hudu an bayan sallah ba kai a kan kai awa kai awa dan bayan sallah ai akwai awa guda tsakanin kitar fajr da yin sallah da da wani hakin ya kai awa guda yana yawa kaɗan to shi da kowace dai mutum kaka ce mun Allah ba mun zama rakiya ne masu kudi ko haka zai ce a mun rakiya mun zama rakiya abin masu kudi Allah ya dara mashi ya bude ma kowa hannun shiga aljanna illa mara rabo kun Allah sama cikin masu rabo sai ya ce wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله عز وجل فلم يرفث walam yafsuq raja'a ka yawma waladtu ummu wannan ruwaya imam al-bukhari ya ruwato muslim ya ruwato haka imam an-nasa'i haka imam tirmidhi ka ibn majah imam an-nasa'i ibn tirmidhi wannan uku sun rubuta ruwaya imam tirmidhi imam an-nasa'i ibn majah sun rubuta ruwaya bayan bukhari da muslim manzon sallallahu alaihi wasallam yace in ji abu hurra ke cewa ya ji manzana sallallahu iya cewa man hajja duk wanda ya je hajji lillahi ya je hajji dan Allah azawajal falam yarfus walam yafsuk abinda aka hana shi na batsa magana batsa bi ba bi wani fasikanci ba raja'a kalma walartu ummu zai komo daga aikin haji ya dawo gida kamar radda uwar shi ta aihe shi wa uwa ta afa da zunubi magana ke Allah gauta mana wa an ibn umara an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم wannan ruwa ibn majah rubutu abinda ke nasan hadisin abdullahi ibn umar ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ghazi fi sabilillah wanda ya huta yaki jihadi fi sabilillah wala hajj wala mu'tamir da wanda ya tayi aikin haji da wanda ya tayi umara wa'annan guda uku wafadullah bakin Allah ne baki ne na Allah gaitatan Allah ne bakin Allah ne ko ta gaitattun Allah ne Allah gaita kamar ka gaita sun zo wajenka wannan uku gaitattun Allah ne ko bakin Allah ne ya ce da'ahun fa'ajabu Allah ya kiraye su kuma sun amsa mushi kira ya yi kira zuwa ga jihadi ya yi kira zuwa ga haji ya yi kira zuwa ga umara su nan sun amsa mushi dalilin haka ce wasu aluhu fa'atahun kuma shi sa suka roƙe shi kuma he ba su abin da suka roƙa shi ta kenan akwai istijabar addu'a a cikin aikin haji a duka wuraren addu'o'i kan wannan isa ji ne daga na dama na bayanin ji ne ƙara ina kallon darasin wannan mamur hassan yake kawo wani matsalar ta cewa mutane Allah subhanahu wata'ala iya nan Allah shi duk abin da Allah ya da bayan shi na kwarai na da na shekara nawa yanzu ma in bawa ya iya nan Allah shi kana nan bawanka yace mu ne muka canza alaka da Allah amma Allah yanda yake alaka da bawa yanda a can da yawa wani bawa wata daraja wani abu yanzu kai ma in kai zai maka ce mutane suka sauya suka bar Allah Allah ba su kura sai shi ne a cikin misalai ne da yake da dama ya kan misalai a da musulmi suna wa sauran addini ko kiran zuwa ga addini cewa musulunci addini ne wanda idan mai shi ya kira Allah zai amsa mai addu'a shi muna da ubangiji mai amsa addu'a cikin su a wajensu addu'a na abu ne kamar kalifiyan suna da wani abin da suke kira da shi don imaninsu da Allah da rasu da Allah ina tuni wani daban-daban a masarar ba wani cikin ana tarihin samun musulmi samun asalin abin tarihi ne na magana zuwa musulunci senegal ko abin hulani ana kawo cikin tarihin abin da nake ka anan dai cewa wanda ya fara zuwa senegal da kira zuwa ga addini dan kasuwa ne balarabe ne daga can magarbe shiga garin da ya je sun shiga cikin halin matsala ta ruwa ana hori amma masu wata gumaka ne kudin san adam addinin nan baka iyaka na yamma mushrikai ne sai ce musu ne addini na ubangiji nake bautawa yana uzuri mu ruwa ibn mu ruwa in ba mu ruwa suka ce haba yace kware kwa yace an kuna so in za ku shiga addini na ku zo mu shiga addini da ku gaba mu ta mu je ku ga da ake samu ruwa ya musu ta musu talqinin ya musu talqinin kan shari'a suka suka wanka suka wane ne aka zo aka tai ban gari iska iska ya musu sallafi da ruwa kai wallahi iya sallah ya kai ruwa zubo kuma kuma da kuma ce kuma daga nan ruwa shikenan damana da albarka usulun saukai musulunci a Senegal kenan a cikin tarihi iya da kira ya wani kuma gaban garin tigir shi Muhammad Hassan ke cewa iya ka misalai zan kama kuɗi don lokacin ba cikin abin ke ba ya ce cikin misalai da yake kawo ya ce ya je makka ya ce iya da ke iya cikin malamai masu ba da darasi sun yi makka ba yan makka bane ba ba musulmi ne amma ya kai a bashi kujera a cikin harami ya ce ya je makka zai yi wa'azi a cikin harami sai wani ce tsaya ya ce don allah ka tsaya ka kawara ka tsaya ka shawarare ni aka ce aka mai ya za a kace darasi ka ayi shawarare ka ya ce wallahi ka shawarare ni ya ce kun shawarare shi ya ce shi kenan ku bar shi zo takattam zo zo da ya zo a rage abu da ya zo wajen shi ya ce zan ba ku kisata don ta zama don ta zama to darasi ya ce mai kisata ya ce ni yahu da garinsu ƙasarsu ya ce allah ban da abin da kira dukiya allah ban dukiya na samu paralize ya jikin shi bangaren ya shanye bangaren jikin shi shanye ce ya ce ya je ingila london ce ya je amurka ya yi ya yi kasa magani ya ce kurwa na iya gida iya kallon tele sai a gudu aikin haji ana kira za a ta haji ana ta talla da aka fi bisa aikin haji ana ana ya ce kai ce tsaye da in je mu an kai wa Allah bulaguro ce zan za a masa gayyata Allah ya ce tsaye in je bulaguro na in je kun ji haji kun gani ya ce wa ɗiyan ba magana ba shiga layin wuri ya ƙware ko magana jirage haku ce a yi a ɗauki hayi jirgi sanin kuɗi ne ce a yi a ɗauki hayi jirgi na musamman nashi kullum special jirgin aka yi na musamman kamshi sami hali ne ya ce ku ɗauki jirgin special kullum aka yi na haji zan ta haji ya ce cari cari zane wurin Allah ce zai zane wajen Allah ce zaka ba Allah ziyara shi kenan aka yi faran aka mai shirya komai da dama da ce mai hali da masarar ne ce mai hali ne ya ce da aka kashe ce in suka kawo shi suka zo komai aka shi da aka kashe ka'aba aka zo ka'aba a cikin kuru aka kawo shi suka ajiye shi ta ku teku ma'ana sai su bashi wuri gaba sun da su teku nan ya ce ya basu iya gano iya abin da kai ne ya ce suka bar ni kurin ya ce a nan ni da ma abin da kana kurin gashi kurin wani abin da idan Allah kurin Allah ya ji tausayi na ban lafiya kurin ya ce gidewa ya ce abin da kurin nake hudu cikin ina addu'a ina ya Allah ya ce in ma ilakabar wa in ma magana cewa in ma kabari in ma ta yi kahoshi shi ya Allah na zo kenan Allah ko kabari ko gaban kafa kurin cewa wallahi kake cewa ya Allah kurin daga nan ko kabari ko gaban kafa kurin ni nazo kenan nazo nazo yanka Allah kurin ko gaban kafa ko kabari kurin yace ina yi ina yi ina yi ta kusa awa ɗaya haka kusa awa ɗaya ce yayi ce can kama haka haka kama kama iya cikin bacci haka haka he bacci haka duke shi ce ya cikin ya cikin gangedi haka a cikin gangedin an ci aka ce mushi tashi ka tayi kuma mushi kuma mushi tashi ka tayi ta cikin mutane ta kudin tashi cikin barcin kudin zuwa gudu ya ce wallahi ina gudu he na gani a jikin ka'aba a tsaye na halka ka kawata sai wata ma ya gano ashe kawai shi ne kurin babarci ba ne ba ya ce wallahi shi ne ko gani yanzu gani akan kawata na samu kawa wallahi ci shi ke yanzu gashi gashi a tsaye ta gaba gaban ta gashi a tsaye ta kawai shi ke yanzu na samu kawan gari Allah kenan shi Allah kun ne ka kun shi sai ka ce Allah iya na Allah shi ku ne kuke canzawa eh imanin ka da Allah kuram to muna maganar da ya kansa da jiya gaskiya yace muna magana ta ruwa Abdullah bin Umar ta cewa eh mutane guda uku bakin Allah ne sun amsa Allah ya kiraye su sun amsa kiran shi sun roƙe shi kuma ya ba su abin da suka roƙa shi ne algazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wa fadullah da mai yaƙi fi sabilillah da mai hajji da mai umara baƙin Allah ne da ahun fa ajabuhu ya kiraye su sun amsa mishi kuma wasu alu fa atahum sun roƙe shi ya ba su wannan ruwaya imam ibn majah ya roto ta sai yanzu mun ji a takaice dai fadala ko romo abin da zaburar da kai zuwa aikin haji yanzu kuma ci hukumuha hukumuhuma hukumcin hajji da umara sai ya ce wal hajji wajibun ma'al umara ta marratan fil umar ala kulli musulmi ya ce hajji wajibi ce a yi ta kuma tare da umara a cikin kwa a kan dukkan musulmi a rayuwar shi sau ɗaya dukkan musulmi ya ce baligin akilin hurrin mustaɗe dukkan musulmi baligi mai hankali ɗa kuma mai ikon zuwan ko mai ikon yin wannan su aka wajabta ma aikin hajji nan ya ɗauki wata inda akwai saɓani wajen magabata kan umara wajibi ce ko mustahabbi ko suna kaza ce amma gani wannan magana cewa haji tare da umara haka kira da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duk wanda ya je haji yayi tamattu'i kannan ka yin hakan kaga ya hudda ka daga cikin wata shuba me yasa zaka je haji wani wai saboda kurin kai yanka rago na jika 60 70 wai ce shi zai azumi a wai ce he firadi haji kadai zai da yawa ko suka biyu suka biyu da ganin suka biyu masu wani al'ada wasu don kasu yanka dabba kullum su yi ta yi ifradi kadai ba su kirari ba su tafi tuyi wajen gudun ka yanka kasu yanka dabba kasu yi azumi kaka na anan kai mutum ya kokarin yin umara kuma yin aikin haji shi tamattu'i ka yi umara ka yi haji ka ka huta ka cika sabanin kowanne ka yi ka yi hajin ka yi umara shi kenan shi ce ma kenan haji wajibi ce tare da umara marratan fil umar so daya a cikin kwanakinka ala kulli muslimin balighin aqilin hurrin mustati ka zama ta wajibi kan musulmi baligi mai hankali da kuma mai ikon zuwa wannan abin guda biyar in ya gamu ne take zama wajibi a kanka idan bai gamu ba ta zama ta wajibi kanka ba yace qala Allah ta'ala إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين daga cikin kenan hukumci mai aka hukumci kenan shin wajibi ce mustahabi ce kaza ce mustahabi ce kaza makaru haramu ne kenan hukuncin matsayin hajji ne a daga makana ya ga mace hajji wajibi ce tare da umara a cikin kwanakinka musulmi baligi da mai yanci mai iko yin to zai kama ka hujjar dai hudu magana ya ce allah mai girma da buwa ya ce inna awwala baitin wadi alinnas da lazimi bakka mubarakan hudan lil alamin farkon daki da aka ajiye a saman ƙasa nan an ce ɗaki abin da ake yi ne masjid da abdullahi bin abbas cikin tafsir ibn kasir da sakamakon wurare na cewa abin da ya ce ibn abbas ke cewa dama ai akwai ɗakuna na mutane kayan shi nan abin da ke ni awal masjid wadda alinas horkon wurin ibada da aka ajiye wa mutane a saman ƙasa shine makka ɗakin da yake bakka makka duka wani balad haram duka wani abin da ne duka wani ya cikin sunayenta na sunayen maka ne kenan wannan ya ce harkon kenan masallaci da aka ajiye don ibadar Allah a saman ƙasa na maka ne wuri mai albarka kuma shiriya ga mutane gaba ɗaya tunan akwai ruwacin sai musulun salon wurare da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi abu dhar abu dhar yawa annabi tambaya rasulullah ai masjidin wanda fil adi awalan ya rasulullahi wani masallaci aka fara gina saman ƙasa ya ce masajidul haram ya ce sun ma'ayi ya ce sun ma masajidul aƙasa ya ce kan bai nahuma ya ce arba'una sana arba'una sana ya ce ya rasulullahi wani masallaci aka fara ajewa a saman ƙasa ya ce masajidul haram ya ce kuma bayan shuha ya ce sai masajidul aƙasa ya ce to tsakanin wannan biyun shekara nawa ita shekara arba'in bayan ke da matsayin haram takwan aka yi masajid da aka duka nan ibrahim alaihissalam shi gina illa an sami ginin annabi suleiman shi ma ya mai gini na musamman wanda kuma dai nan tabbakanta ruwa ta imam nasa'i ce ruwa ta tabbata shi ma yayi addu'a ah, ga wannan ɗakin duk wanda ya shiga kai huta sai an gafarta mai kurakuran shi kuma iya cikin da annabi ya tabbatar ya ce masallatai na uku bayan masjidul haram masjidul eh, na, na madina sai masjidul aqsa kan kan matsayi na samun sallah a cikin su nan da kenan abin da ke so kawo bayan ya ce ya ce farkon daki ga wanda mutum masallaci da aka ajiye saman ƙasa wanda yake maka littawuri mai albarka da shari'a ga mutane kuma ga wanda zamu ga halittu yace fi ayatun bayyinata akwai ayoyi bayyanannu a cikin ga maka maqam Ibrahim maqam Ibrahim da Annabi Ibrahim salam dutsen da ya taka wajen aiki dutse ya yi san kawai shi wa man dakhala kana aminan wanda shiga wannan wurin an bashi aminci kuma sai ya ce walillahi ala nas hijjal bait man ista'ala sabila magana kenan anan Allah walillahi ala nas Allah na da wani haƙƙi akan mutane shi magana kenan ta zama wajibin Allah ya da wani haƙƙi akan mutane shine hijjal bait ziyara hajjittan ɗakin Allah amma hijayi man istata'a ilay sabila wanda ya sami ikon zuwa ɗakin nashi ga mai iko kuma man kafara wanda ya butulci ya kiya ko ya karyata fa inna Allah gani an alamin Allah mawadaci ne game da bayi bai bukata komai a wajen bayi na magana kuma zamu ji magana shalla a gaba ta magana wani irin kafirci ne me yake ta ka kafirta an ka ki ne ko da halin ka ki zuwa ko kace karya ce ko iya cikin shalla a gaba cikin darasin mu na gaba insha Allah shi dai ne ka maka wannan aya na cewa hajji wajibi ce walillah Allah sai jibata ko shi magana kenan Allah iya da wani haƙƙi akan mutane sai hadisi kan wannan wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala khatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ayyuha nas ayya ayyuha nas inna allaha qad farada alaykum alhajj fahujju فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم يجي آه لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بعمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه وانا رواية إمام مسلم يا حدود وانا حديثي حق إمام النسائي أبو هريرة كبار labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana khutba a huduba da ya ce ya aiwan nas ya daga murya ya kirayi ya ku mutane inna allaha qad farada alaykum alhajj fa hujju Allah ya farta muku ya tilasa muku aikin haji da haka fa hujju ku je aikin haji magana ke ta magana wajibci ko da ya magana fa hujju ku je aikin haji fa qala rajul wani mutum a cikin wanda suke naka hudubar sai ce a kullu amin ya rasulullah ita wannan hajjin ko wata shekara ne za a yi jin haka fasakata hatta qalaha thalath annabi shuru bice komai ba a kulli am ya rasulullah annabi kiyale shi a kulli am ya rasulullah annabi kiyale sai bayan yayi na uku sai ke ce mushi law qultu na'am la wajabat wannan tambaya da kake ta cewa ko ta shekara za a yi ta inda na ce na'am shi ke ta zama ji ko shekara haji haji ana mu zaɓi mu zai yawa ya ce da ko shekara dole ke da haji kuma ce inda aka ce wajibin ce gare ku a kowace shekara ya ce wala masta ta'atun ba za ku iya ba baiwa yanzu ba ma ko shekara ba yan bangaren mutane ake ga cewa dole sai an yi kuskure ma ya rage yadda dabara wurin bai ne doka duk da ba kowa wanda gizo ba ɗaya ɗaya da can ɗaya can ɗaya kan ba a je ma inda Allah ya yawa abin albarka amma ga abin ya yawa dole ana nema ya rage inda a ce ko da ya ba zai ba ya ci sai ce mishi inda na ce na'am da ta zama wajibin kuma da ba za ku iya yin ba abin bai yi wa sun maka da annabi haka annabi sai yake ce mishi ko ce musu zaruni ma taraktukum ku bar ni akan abin da na bar ku akan shi kurin an ce haji wajibi ce mai kama gana sau biyu wasu uku misali wace musu haji sau uku ko haji sau hudu kun zaka haji kurin wajibi ce kai me ya kawo matsala ga yahudawa su samu matsala su samu matsala hatta kan saniya ko wata iri ce saniya kaza kaza baka ce ban mu gane ba hatta kan abin da matsala a yawan tambaya ne inda na musa ce kurin allah ce kun saniya suka yi saniya ba an kare ba amma wata iri ce wata kala ce wata iri ce ke da haka ya ce kullum ya ce abin da na baro ku a kan shi ku tsaya a nan sai magabata suke da suke wata fikinsu cewa ba a san ka zo ka riga kirkirar hukuncin abin da bai zo ba to za ka kaza in mutum ya haɗo daga sama he mallake he kaza ya za a yi mutum yanzu a mota ka zo kun kana abubuwan bai zo ba yanzu ya mai ya mai doka yanzu misali mun zo da mota da inji dan belo ya haka he dan mota da ya gito da cikin mota da dole kanshi he da inji he bije kan he mutu waye ya kanshi to wannan ka dole ka kanka abin da ba yi ba he suka kin tambayar ko kirkira hukumcin abin da ba yi ba sai abdullahi bin jabir ne na ga cikin abdullahi bin zubair cikin wannan wannan abdullahi ne an kai mai tambaya kan gaza to zaka zaka zaka he ce wa abin an yi a wani aka ya za a ce to kamar aka ya ka tambaye ni yace ka bari aka abin ka tambaye ni ba ko mutum zai kika abu kuma ayi abin ya baka wahala kurin sai ka mutum hukunci to shi sai ayan wanda tawai da yawa na fuka hawa Allah garauta musu aka samu problem kin matsala gane abin ma za a zo abin ba taba yin shi ba amma ce to yanzu misali mutum iya cikin sallah sai iya raka'a ta hudu wai sai tuna a raka'a ta daya a ta biyu a raka'a biyun shi biyu ba sujada daya to wace ce a ta biyu ce ko a ta uku ce ga yadda zai yi in kuma a sujada biyu ce bari ya yi ruku'i a cikin raka a uku ta baya bai san sai wani shi mutum kafala kin mutum ya sallar raka ya kashe ya waga biyu ka ko kafala wajen abin tsarin wani haka ya zai ka ga washin kwalluwa na san sallah ta ɗaya da ta biyunta he na bari to ban san ba ta ita biyu wacce ce a zuhur da al'asar ne a magariba ce da isha ya mace ba sallah wacce ya san sallah ce ta ɗayanta sallah ta biyunta wani abu da nake to kamar in yawa kana ka tambaya sai wani gaskiya akwai su da yawa cikin littafai na sai ce ilgazi ko ilgazi ai abin da yake iyawa ha abu da baiwa ma wai cewa ya ma tambaya wani ne ya zo cikin azumi wani mutum ne lokacin azumi ya yi kisan kai ya kwanta da matashi da yanar cikin azumi ya rushe masallaci kudu bai lahi ba ta ce mene ne a wani ne ya dawo daga bulaguro ya dawo daga bulaguro a kusan mai bulaguro a bai cin abinci ko iya cin bai azumi ko da ya zo ita shi ma'i da yi matashi ita kuma ta ƙara jini a ran nan ya zo a daidai ta ƙara jini kuma wannan gidan shi ne aka maida masallaci cayi a masallaci ya rushe wanda ya kashe kuma wanda da mai kashe uban shi da ya zo shi ne aka sasi ya kashe shi kaga ya yi a cikin azumi ya yi jima'i ya shi abinci ya kashe ya kisan kai ya kashe masallaci amma bai lahi ba tana ba na ka taɓa yi ta tambaya ina aka yi wa an yi ne tana da gaskiya ya kurin rawa ya kurin ya zama to abu na ka tabbata kaga wane ne Allah ga wata masa Allah ga wata mana gaba daya kenan shi yasa na annabi ce musu in na ga muku abu ku tsaya a nan inda na bar ku kwara yace fa innama ahlaka man kana qablakum kata kata su'alihim kata kata su'alihim yace abin da ya halakar da al'ummomi kayan ku yawan tambaya da yawan tambaya kaga za abin da yawan tambaya abinda ba a shi ko kaɗo kanka yawan tambaya suke ma annabawa wa ikhtilafu ma ala anbiya'ihim si tambayar kuma su kasa bada su kasa yin abin da ake sin si yawan tambaya kuma da sabawa annabawan nasu in suka ba su amsa kuma su kasa yace dan haka fa idza amartukum bi amrin fa'tu min masata'tum idan na muku wani umarnin aiki kaza ku yi na muku umarnin yin shi ku kawo abin baki iyawanku eh bakin iyawanka baka abin da ƙarfinka in dai kana iya kai wa idza nahaytukum an shay'in fad'uhu amma idan na hana ku yin wani abu anan kurin ku ba mu ganka iya kun ka bari misali an ce kaka shagiya ta ɗora na shagiya kaka ya ƙarya ya ka ƙarya kaka zai ka zina amma magana aiki shi zai ce maka wajen ɓangaren abin da ce ku yi na aiki ku kawo baki iyawarku amma abin da aka ce ku bari kudin ku bari kata wannan magana kenan nan muka a wannan ruwa dai maganar haji wajibi ce a kwanaki so guda kamar da maka bayanin farkon baban ya maka haji a wata farilla ce wajibi so guda akan dukkan musulmi wanda yake mai hankali ne baliki ne ɗa ne kuma iko mana mai ikon zuwa na ya kama kawai hadisi na magana dai haji wajibi ta kuma su guda magana kenan sai wa an ibn umar qala qala rasulullah wannan ruwa da muka ambata imam muslim ya rubuta kuma haka imam nasai muslim da imam nasai sai wa an ibn umar qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunya al-islam ala khams shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqam as-salah wa ita' az-zakah wa hajj al-bayt وصيام رمضان عبد الله بن عمر كي رضي عنه يتي من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي بني الاسلام على خمس an gina musulunci kan gimshiki shika-shikai guda biyar wani ɗaya in babu babu wannan ginin su ne sharata Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na kan guda suke shaidawa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai ka tabbatar da cewa muhammad manzo ne na Allah sallama wa ya kamu sala da tsaye da sallah wa ya ta'in zaka da ba da zaka ga wanda Allah ba dukiya wa hajjil bait da hajjinta ko ziyarar ɗakin Allah don aikin haji wa siyama ramadan da azumin watan ramadan wannan shine sai ruwaya ta gaba wa an ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi umratun استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الحدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة وأن الرواية ما مسلم يروتو حقا تكين يروى قليل ألبان تبت دابنا أبن دك يروى عبد الله بن عباس يأتي من زعل الله صلى الله عليه وسلم يأتي bayan sunzo aikin haji ne yake ce hadhihi umara istamta'na biha wannan umara don kun san daga can da aka zo shiga makka aikin haji wasu sun zo da hadaya wasu ba zo da hadaya ba himan zana bayan an huto wajen mikati wasu ne ya umara wasu ne hajji wasu haka ifradi kadai annan sadasam da aka zo shiga makka ya cayi gaskiya shi ma abin da ya gano daga baya inda da harko ya same shi da bai koro hadaya ba nan kenan daga ba samu umarnin ko tabbacin yin tamattu'i kenan a yi umara a ajiye daga ba a caciyahi wata to amma shi ya koro hadaya sai ce to a cikin ku duk wanda bai zo ba da hadaya bai koro hadaya ce ba muka zo nan ya warware wanda ne haji ma kenan ko ne haji kai sai ka warware ta koma umara can ta kallaba kalahum hajjan ko hajjan umara to yanzu ka zo maka da wannan niyya ta ka ta aikin hajji yanzu sai ta koma umara kullun sai kai tawafi na umara kai sa'ayi na umara ka zo kai aski ka kare umara shikenan sai ka akudda kaya gaba daya ka koma libre baka dai cikin aikin hajji ka Allah kai ka ta kusa ga wata yawmut tarwiya haka yi musu ga musu to amma shi annabi ce shi ya koro hadaya kenan shi kenan shi kenan bai warware ba yace wannan umara da muka ji daɗi mai jin daɗi ka huda kaya ka more ka zamna in kana bata kaje wajen ka kome kai yanzu misali mutumin da ya zo aikin haji sai ya ɗauko niyya ta umara ya zo makka in ya zo duka umara ake awa ɗaya ne ya ƙare zai huda kaya in ka kamar kana gida ne kana iyalanka komai kai komai ya kai na na mu'amala da iyalanka komai baka cikin harami baka sa harami sai ta tafsa ga wata na zuwa mina ko ke wajen shi ka dan more ka dan shakata ka yi ajin haji ya ce tamattu kenan jin dan jin dadin yace wannan umara mun ji dadi da ita yace fa man lam yakun indahu hadi duk wanda bai zo ba da hadaya falu hillal hilla kulla sai warware gaba daya ya warware ake haramin shi yace fa innal umrata qad dakhalat fil hajj ila yawm al qiyamah daga yau umara ta shiga cikin aikin haji har tashin kiyama me kenan kenan wanda mutum ko ne haji yayi daga can wajen miƙati yanzu ya zo makka zai iya yin umara da wannan niyyar hajji kenan Allah ya sanya hajji cikin umara har tashin kiyama kana iya niyyar umara ka zo kai haji duk da sun maka zama sun maka gina abu guda kenan za an mai da haji da umara abu guda kenan nan mutum zai iya kuskure ko bi sani ba daga can wurin tani wurin miƙati ya dauko ne da baka da mun yawa haka suka ce la baka lawa hajjan to ne haji kai ba umara kai ba ya mishi bayani yanzu duk da kai ne haji a can yanzu mun je kurin kai umara kurin kai umara ka warware ko da can ne haji kai nan shine magana cewa Allah ya hada haji da umara a wuri guda har tashin kiyama kin wannan ga nan ya kamata domin eh muna iya rubuta yana da akwai saura ko wa an sabi bin ma'bad qal ataitu umar radiyallahu anhu fa qultu ya amir al-mu'minin إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما فقال هديت لسنة نبيك wannan ruwaya imam imam nasa'i abu dawud nasa'i ibn majah sun ruwato haka albani cikin alƙalai kawo kan dai bayan abu dawud nasa'i ibn majah sun zo da ruwaya abinda sabi ibn ma'amud ke cewa na isko umar ibn khattab da cin umar ibn khattab ya shugaban masu shugaban mummunai inni aslamtu ni na musulunta wa inni wajadtu al-hajj wal umrata maktubayn alayya kaga magana cewa umra da umra da haji wajibi ne ko yace na musulunta kuma na samu haji da umra wajibi ne a kaina fa alatu bi ma sai na dauko niyyar haji da umra tare kinan kirani yace mishi hudita da sunna nabika an shiryar da kai zuwa ga sunnar annabinka kenan yin haji da umra tare ina ganin ya kamata mu tsaya ganin lokacin ta yi Allah kai mu satin sama insha Allah ya mu dasa insha Allah da yau da yake dan darasin mu ne yau na namun ce darasi na 84 namun ce ne ba shi ne da uku a hudu ne yau darasin mu ne na 84 eh 84 muka insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته